الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتينا شاء تقوز جوة المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da uku ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ar tirmidhi na babban malami abu isa ibn saura a tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 35 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun karanta babi na 33 babu ma ja'a fit taswib fil fajr babin da yake magana akan at-taswib sannan mun ji at-taswib yana da ma'anoni amma mun fahimci ma'anar da al'imamu turmidi yake nufi a nan a tafiye bi ma'ana assalatu khairu minan nau kuma mun karanta hadithi mai lamba ta 198 hadithin da ainihin wato aka ruwaito daga bilal duk da cewa hadisin hadisi ne wanda yake ba'ifi yana da rauni ta fuskar isnadi akwai rauni a cikin isnadin hadithin amma dai mun tattauna game da mas'alar as-salatu khairu minan nawm sannan a farkon dare za a yi as-salatu khairu minan nawm ko kuma ita ce a ƙarshen dare to mun ji abin da malamai suka faɗa game da as-salatu khairu minan nawm mun karanta babi na 34 ma ja'a anna man azzana fa huwa yuqim shi ma dai hadisi ne wanda yana da rauni ta fuskar isnadi cewa man azzana fa huwa yuqim wanda ya kiran sallah shi zai tada iqama shi ma mun karanta ainihin hadisi na 199 kuma hadisi ne wanda yake akwai rauni a cikinsa saboda akwai abdurrahman ibn ziyad ibn an'um al-ifriqi wannan wato yana da rauni ta fuskar haddasa wa in kana rajulan wa in kana rajulun ko rajulan salihan wato duk da cewa mutum ne wanda yake mutumin kirki wa in kana rajulan salihan amma wato yana da rauni ta fuskar haddasa daga kuma ya zo cikin isnadin wannan hadisi mun karanta babi na 35 ma ja a fi karahiyatil azani bi gairi wudu babun da yazo na karhancin yin kiran sallah ba alwala shi ma dai hadisin abi huraira ne hadisi mai lamba ta 200 shi ma hadisi ne da'ifi saboda akwai yahya as-sadafi yahya ibn nuh ad-dimashqi shi ma da'ifi ne an gane ko mun karanta hadisi na ɗari biyu da ɗaya shi ma hadisi ne wanda yake in fara da bihi tirmidhi kuma hadisi ne wanda yake mawqufi kuma munqati hadisin da Abu Huraira yace la yunadi aga wato Abu Huraira yake cewa la yunadi bi salati illa mutawaddi shi ma hadisi ne wanda yake akwai rauni ta fuskar isnadi da haka mun ji sabanin malamai shin mutum zai iya yin ladan zai iya yin kiran sallah ba tare da alwala ba ko lalle sai yayi alwala hadisin dai da yace babu wanda zai alwala zai kiran sallah sai mai alwala mun ji hadisi ne wanda yake da'ifi ta fuskar isnadi da aka wasu cikin malamai sun karhanta mutum ya yi kiran sallah bai da alwala kamar wato wabihi ya kula shafi'i wa ishaq kuma shine kaulin afa ibn abi raba da ibrahim an-nakhai duk da cewa wasu cikin malamai irin su sufyan al-thawri ibn al-mubarak ahmad bin hanbal sun yi sassauci akan wannan hukunci cewa ladan zai iya kiran sallah ko da bai da alwala mun karanta babi na 36 ma ja annal imama ahqqu bil iqama babin da yake bayanin cewa liman shi ya fi cancantar iqama mun ji hadithin da muka ji na 202 hadithi ne wanda yake na Jabir bin Samura hadisi ne Hassan sannan mun karanta babu ma a fil azani bil layl shi ma mun karanta hadisi na 203 hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi inna bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u ta'adhin ibn ummi maktub mun karanta babi na 38 babu ma ja fi karahiyatil khuruj min al masjid ba'd al adhan babun da yake maganar an hana mutum wato ya fita daga masallaci bayan an kira sallah ba tare da wani uzuri na shari'a ba ma tare da wata larura karɓaɓɓiya ba kamar warwarewar alwala ko wani abu mai kama da haka قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأذان في السفر باب اللي يزون بيان كرا صلى أهال تفيا قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحظاء عن أبي كلابة عن مالك بن الهويرث قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختار الأذان في السفر وقال بعضهم تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول الأول الصح وبه يقول أحمد وإسحاق أبو عيسى الترمذي كتوى باب ديكي مغانا نكرا صلى أهال تفيا يتي حدثنا محمود بن غيلان يتي محمود بن غيلان يا زنتدمو ونن حديث شيكم يكي توى وكيع ya zantar da su daga Sufyan daga Khalid al-Hadza daga Abi Qilaba daga Malik ibn al-Huwairith radiyallahu anhu Malik ibn al-Huwairith yake cewa qadimtu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana wa ibn ammi li yace nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ni da wani dan ammina faƙala lana sai manzo Allah ya ce da mu idan safartuma idan za ku yi tafiya fa azina ɗaya daga cikin ku yi kiran sallah wa aqima ɗaya daga cikin ku ya tada ya kama wal ya umma kuma akbaru kuma babban cikin ku ya ja ku sallah an gane ko kanka ce fa azina ku kiran sallah su su biyan kenan a ana nufin fal yu'azzin ahadukuma ɗaya daga cikin ku ya kiran sallah wal yuqima ahadukuma ɗaya daga cikin ku ya tada ya kama wal ya umma kuma akbaru kuma sannan wanda ya fi ku girma babba a cikin ku sai zamanto ya ja sallah wani hadithi ne wanda yake imam al-imam al-bukhari da imam muslim sun ruwaito shi ala abu isa abu isa tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne wanda yake hasanun sahihun imam al-bukhari ya ruwaito shi wal amalu alaihi inda aktaru ahli al-ilm kuma da yawa daga cikin malamai ma abota ilimi suna yin aiki da wannan hadithin ikhtaru sun zabi al-adhana yin kiran sallah ta safar a halin tafiya kuna cikin tafiya an ya da zango ko za a tsaya a yi sallah to sai a samu bayan an yi alwala duk da kasantuwar ku matafiya a samu ladan a cikin ku yi kiran sallah kada a ce ya tafi matafiya ne mu da haka kawai bari kawai da an yi alwala a tada ikama a yi sallah a'a gashi mun karanta babu ma ja a fil azani fil safar kaga kenan an je ainihin wato wani guri an ya da zango za a yi sallah a ci abinci kafin a yi gaba to in an zo za a tada za a yi sallah bayan an yi alwala a samu ɗaya daga cikin matafiyan nan ya kiran sallah na fata an gane wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai suka faɗa duk da cewa wasu daga cikin malamai sun ce tujizi'ul iqamatu iqama kadai ta wadatar innamal azanu shi kiran sallah kawai ana yin sa ala man yuridu an yajma'an nasa ga wanda yake nufin tattara mutane wanda yake so na gabas da na yamma da na kudu na are na arewa su tattaro su zo za a tada sallah to wannan shine yake yin kiran sallah amma ku ku biyar ne ku kadai ne za ku yi sallah ku in kun kiran sallah wa kuke kira dama duk ga ku a tare ba wani yana can wani gurin wani yana can gurin ba shine hikimar kiran sallah wanda yake tsallake wanda yake nan wanda yake can da ya je kiran sallah ya tawo a taru dan ayi sallah to ku kuma duk kwamba ɗaya kuka yi duk tawaga ɗaya ce ga ku duk kun yi alwala in kun yi kiran sallah menene fikihun kiran sallah tunda ba kwa buƙatar wani ya taho daga wani waje wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka ce da haka suka ce ba wai sai an yi kiran sallah ba in an ta da iqama kadai ya wadatar amma wal qawlul awwalu asahhu zancancan wancan zancen na farko shi yafi inganci domin ga hadisi sahihi ina za a tsaya kuma zuwa ga wani ijtihadi na wani malami manzo Allah ya cewa Malik ibn al-Huwairith idza safartuma fa azina bai ce idan ku yi kiran sallah don mutane su taru ba kawai fa azina sunna ce za a yi sallah yi kiran sallah ko ana halin zaman gida ko ana halin tafiya wabihi ya ƙulu Ahmad kuma wannan shi ne ra'ayin Imam Muhammad bin Hanbal wa Ishaq da Ishaq bin Rahuya fa innahu hadithun fa innahu thabitun domin kiran sallah a lokacin tafiya ya tabbata bi hadithil bab da hadisin da muka karanta a cikin wannan babi mafhum babu ma jaa fi fadl al babin da zai yi bayanin falalar kiran sallah a daina gudun kiran sallah yana da falala ala haddathana muhammadun muhammad bin humayd ar-razi ala haddathana abu tumaila ala haddathana abu hamza an jabirin an mujahidin an ibn abbasin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون وجابر ابن ابن يزيد الجعفي ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا محمد بن حميد الرازي yace Muhammad ibn Humaid Ar-Razi ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace Abu Tumaila ya zantar da su wannan hadisi wane ne Abu Tumaila ya gaya mana sunansa a cikin karatun da muka Yahya ibn Wadih Yahya ibn Wadih Al-Ansari shine Abu Tumaila yake cewa haddathana Abu Hamza yace Abu Hamza ya zantar da mu Abu Hamza As-Sukkari an gane ko an ce ana kiransa a sukkari li halawati kalami mutum ne mai zaƙin mai iya magana shi yasa ake kiransa abu hamzata a sukkari maganarsa akwai zaƙi kenan ismuhu muhammad ibn maimun sunansa muhammad ibn maimun al-marwazi wa jabir al-ju'fi sai kuma jabir al-ju'fi wanda shi ma yana cikin wanda ya zantar da wannan hadithin daga mujahid daga ibn abbas annan nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace man azzana sab'a sinina duk wanda ya kira sallah tsawon shekara bakwai muhtasiban dan neman lada kutibat lahu bara'atun minan nar za a rubuta masa kubuta daga wuta ya sha shekara bakwai shine ladanin unguwarsu za a rubuta masa khalasun minan nar shine bara'atun minan nar wannan hadisin da'ifi ne Abu Isa Tirmidhi ke cewa fil babi an Abdullah bin Mas'ud wa Thawban wa Muawiya wa Anas wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتوى حديث ابن عباس حديث ابن عباس حديث غريب حديث عبد الله بن عباس حديث نوندي ضعيف وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح الأنصاري وأبو حمزة السكري اسمه محمد ابن ميمون المروزي وجابر ابن يزيد الجعفي شيكما جابر ابن يزيد الجعفي رافضي أن شيئا ما شيء ضعفوه سرونا وانا جابر a wato ibn yazid al-ju'fi malamai sun raunata shi tarakahu yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan yayi watsi da hadisin yazid jabir bin yazid al-ju'fi wa abdurrahman ibn mahdi da shi da abdurrahman ibn mahdi yake cewa qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa sami'tu jarudan yaqul naji jarud yana cewa sami'tu waki'an yaqul yaqul naji waki' yana cewa laula jabir alju'fi ba dan jabir alju'fi ba lakana ahlul kufati bi ghairi hadithin to da mutanen kufa sun rasa hadisi ko guda daya yana cikin mutanen kufa mai yawan ruwaito hadisi shi yasa abu hanifa yake cewa ma ra'aitu fi mallakitu ni cikin duk mutanen da na haɗu da su ban ga wanda afdala min afa ya fi afa'u falala ba wala laqitu fi man laqitu cikin waɗanda na haɗu da su ni ban ga wani mutum akzab mafi ƙarya a magana sawamin jabir sama da jabir bin yazid al-ju'fi abu hanifa ya ce shi bai taɓa ganin professional makaryaci ba irin yazid bin jabir bin yazid al-ju'fi dama kuma gashi dan shi'a kaga su ƙarya halacce a wajen su ko yake cewa ma ataituhu bi shay'in Abu Hanifa yake cewa ban taba zo wa Jabir bin Yazid al-Ju'fi da wani abu ba min ra'ayi na ra'ayi na ce masa ga wani abu kuma ya tabbatar ra'ayi na ne illa ja'ani bi hadithin sai ya ce ai akwai hadisi akan wannan ra'ayin naka sai ya kawo min hadisi an gane ko shi yasa mutanen kufa sun sha hadisi saboda wannan wannan yanzu nan zai kera hadisi ba wani matsala bane shi a wajensa an gane ko ya ce ban taɓa zuwa da wani abu wanda yake ra'ayina bane face sai jabir bin yazid al-ju'fi ya kawo min hadisi ya ce akwai hadisi a wannan ra'ayin naka da haka malamai ba sa karɓar riwayar jabir bin yazid al-ju'fi shine yake cewa laula jabir ai ba dan wannan jabir al-ju'fi din ba la kana ahlul kufati bi gairi hadisin da mutanen kufa waye gari za a yi sun ba hadisi a tattare da su yabtaqiruna ila ilmin hadith ma'ana da sun samu talauci da kamfar ilimin hadisi saboda wannan jabir al-ju'fi walaula hammad ba dan hammad ibn abi sulaiman ba ibn abi sulaiman kenan lakana ahlul kufati bi gairi fiqhin to su ma da mutanen kufa sun yi fama da kamfa da talaucin fiqhu shi kuma masanin fiqhu da shi Hammad ibn ibn Abi Sulaiman da aka wannan hadisin da ya zo da maganar falalar kiran sallah hadisi ne wanda yake da'ifi babu ma ja anna al-imama daminun wal mu'adhdhinu mu'tamanun babun da zai yi bayani akan al'annal imama liman baminun mai lamuni ne, wal mu'azzin ladan shi kuma mu'utamanun amintacce ne, ma'ana shi liman baminun ai hafizan ra'iyan shi ne mai kiyaye sallah, mai kiyaye rukunan sallah, mai ƙoƙarin ƙulla tsakanin bawa da Ubangijinsa, shi ko mai kiran sallah amintacce ne game da lokaci, da ka ji kiran sallah za ga baka wani duba agogo alwala kake yi ka taho masallaci, saboda shi ladan amintaccen mutane ne a lokaci. Da aka da an ji kiran sallah kawai za ga an taho. قال حناد ابن السري قال حدثنا حناد ابن السري قال حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي الإمام ضامن لمن ملامنين والمؤذن مؤتمن شيكما لا دم كرا صلى أمنتشين Allahumma arshidil a'imma ya Allah ka shiryar da limamai wa ghafir lil mu'adhdhinin ka kuma yi gafara ga ladanai masu kiran sallah qala abu isa wa fil babi an aisha abu isa tirmidhi yake cewa a cikin wannan babi akwai hadisi da aka samu daga aisha wanda ibn hibban ya fitar da shi wa sahal ibn sa'din shi kuma ibn maja da abu abdullahi al-hakim al-saburi ya fitar da nasa tasar wayar wa uqbat bin amir lam akib ala man kharraja haditha قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتا حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة دمخ ينزو رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة دقى أبي صالح السماني دقى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أب- أسباط محمد أ- أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى نافع بن سليمان نافع بن سليمان شما يروي شوانا حديثا عن محمد بن أبي صالح عن أبيه واتو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال أبو عيسى وسمعت أبا زرعة يقول اتناب نجى أبو زرعة الرازي نتشوى حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصح حديث أبو صالح السماني رواية سزوى أبي هريرة أصح إتتفي إنغانتي من حديث أبي صالح سمد إسناد أبي صالح السماني عن عائشة دقنا عائشة قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتاب وسمعت محمدا يقول ناجي محمد ابن إسماعيل البخاري ينتشوا حديث أبي صالح عن عائشة أصح حديث أبي صالح دق عائشة رضي الله عنها أصح وذكر عن علي بن ابن المديني أنه لم يثبت حديث أبي صالح Aliyu ibn al-Madini shi bai tabbatar da wannan hadisi na Abi Salihin ba zuwa ga Abi Huraira wala hadisi Abi Salihin an Aisha fi hada ko kuma hadisin Abi Salihin daga Nana Aisha fi hada akan wannan matsala ta kiran sallah amma dai a takaice wal kullu sahihun ruwayar Abu Salih daga Abi Huraira ruwayar Abu Salih daga Nana Aisha dukkanin su ruwayoyi ne ingantattu wal hadithu muttasilun fa hadithu Abi Huraira akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wannan hadisin na ainihin wato abu huraira imam ahmad ya fitar da shi imam abu dawud shi ma ya fitar da shi an gane ko to sai wasu malamai suka ce wannan hadisin yana nuna falalan ladan mai kiran sallah kuma suna ganin ma ya fi liman falala ina fata an gane eh, suna ganin ya fi liman falala li'annal amira suka ce domin amira arfa'u halan min ad-damin shi liman ce aka yi daminun shi kuma ladan ce aka yi aminun da aka suka ce amin arfa'u darajatan ko arfa'u halan min ad-damin an gane ko shi cewa aka yi liman daminun mai lamuni ne shi kuma ladan sai aka ce amintacce ne al-mu'taman wasu suka ce a al'imamu afdalu al'imama afdalu min al'azal limanci ko shakka babu ya fi falala fiye da ladanci kiran sallah suka ce li'annan nabiya sallahu alaihi wasallam wal khulafa ammu wa lam yu'azzimu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam limanci yayi bi kiran sallah al-khulafa'ul arba'a dukkaninsu ba ladan dukkaninsu limanci suka yi ba kiran sallah ba suka ce haka manya-manyan malamai da suka biyo bayansu su kansu dukkaninsu limamai ne ba ladanai ba an gane ko wannan yana daga cikin dalilin da suka kawo sannan suka ce shi amini yana da alaka ne da kula da lokacin sallah kawai da aka ce shi mai kiran sallah amini ne ai ya takaffalul waqt fa hasu kawai an danka masa kula da lokaci ne kawai shi ko abdamin shi liman kenan ya takaffalu arkanas sala kaga shi yake kula shine amintacce game da rukunan sallah yanzu da aka tsaya a sallah azhar da la'asar yayi karatu ko bai karatu ba baka sani ba amma saboda damin ne baka da wani kokonto kawai za ga an dan tsaya an dade aka dade kawai sai ayi ruku sai kai baka yi ruku baka taba tambayar kanka an yayi karatu ta wani da aka ce kullum a gurin aiki shi yake bin sallah azhar da la'asar wata rana damuna an irin damuna haka sai aka yi barke da ruwa aka yi ta ruwa har magariba magariba tana yayin alwala aka ce fa ne tafaddal mashkuran yace a shi ba zai sallah ba aka buga aka buga ya ce a ai ita ma azar da lasar dan ba a karatu ne shi yasa yake ya ce a zahar da lazar ma ba a karatu ne ya bi daga shi kawai gumi yake yin yayi gumi kawai sai ya ruku sai a tafi ce kuma ita wannan akwai karatu shi ko bai iya ba an gane to kaga yanzu shi liman ya takabbal kaga shi yake daukan ɗawainiya da nauyin arkanu sala sannan kuma shine ambasada da ke haɗa tsakaninka da ubangijinka a addu'a sannan suka ce shi liman kalifan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kwaladan kalifan bilal ne waye mu falala kenan aka suka yi ta tattaunawa don su nuna cewa liman yana gaba da ladan an bayyanta ko suka ce kuma in ka duba a addu'a ma wajen liman sai Allah sai manzo Allah ya ce Allahumma arshidil a'imma saboda abinda suke dauka na nauyi da kuma tsayuwa da takalifu da suke da shi na irin alkawarin da ke wuyansu na waɗannan wannan tawaga da suka jagoranta ta mamu amma shi kuma da aka zo wajen mai kiran sallah sai aka ce wa gafir lil mu'azzirin kaga asa an yakuna lahum tafridun an ce su kuma Allah ka gafarta wa ladanai saboda akwai yiwuwar sakaci a tattare da ladanai ko su kira sallah kafin yan mintunan su ƙara kafin mukutari ya shiga ko kuma su jinkirta ba su kira sallah ba har lokaci ya nisa da aka sai suka ce to kaga su gafara ma aka nema musu da aka liman yana gaba da su wallahu ta'ala a'lam an bayin jago babu ma ja'a babu ma ja'a ma yaqulu ar-rajul babu ma yaqulu ar-rajul idza adhana al-mu'adhdhin babun abinda mutum zai faɗa idan mai kiran sallah yayi kiran sallah dan ladan yayi kiran sallah kai wanda kake sauraron mai kiran sallah me zaka faɗa قال حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك وحول السند قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المعذن قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي رافع وأبي هريرة وأم حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة وعائشة ومعاذ بن أنس ومعاوية قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواية مالك أصح abu isa tirmidhi yake cewa ishaq ibn musa al-ansari ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace haddathana ma'anun yace ma'anu ya zantar da mu shi kuma ma'anu yake cewa maliku ya zantar da mu to hadisin yana da wata hanya banda wannan sai yace to bari in kawo maka wani isnadin ba wancan ba shine wa awwala sana sai sake juyawa wani isnadin sai yace banda wannan hanyar abu isa tirmidhi yace wa haddathana qutayba yace qutayba ibn sa'id kuma ya zantar da ni wannan hadisin an malikin daga imam malik an zuhri daga imam zuhri an ata daga ata ibn yazid al-laythi al-muzani عن أبي سعيد لك أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يكتوى إذا سمعتم النداء إن كنت كرا صلى فقولوا مثل ما يقول المعذب كفدي إرن أبند من كرا صلى يكي فتا إلا الحي على تين بند حي على الصلاة حي على الفلاة نإن يتي حي على الصلاة ذاك لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاة ذاك لا حول ولا قوة إلا بالله قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتشوى وفي الباب أشكو وانا باب أنا أبي رافع an samu hadisi daga abi rafi wanda imam muhammad da al-bazzar da imam tabarani sun fitar da shi wa abi huraira akwai hadisin abi huraira hadisi sai dai wacce ruwaya ta abi rafi a cikin isnadin akwai asim ibn ubaidillah shi kuma da'ifi ne waccan hanyar ta abi rafi abi huraira shi ma ya ruwaito hadisi mai ma'ana irin wannan wanda imamu tirmidhi ibnu hibban al-hakim ibnu khuzaima duk sun fitar da ainihin wato wannan hadisin da ibnu hibban wa abdullahi bin amr imam abu dawud imam an-nasa'i sun fitar da ruwayar abdullahi bin amr wa abdullahi ibn rabi'a lam akib ala man kharraja riwayata wa aisha imam abu dawud ya fitar da riwayar aisha wa mu'adh bin anas mu'adh ibn anas riwayar sa imam muhammad da imam tabarani sun fitar da ita sai dai a cikin isnadin akwai ibn lahi'a wa fihi da'afun wa muawiya akwai kuma muawiya imam al-bukhari da imam an-nasa'i sun fitar da ruwaya sa qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadithu abi sa'id hadithun hasanun sahihun wanda rawahu al-jama'a wa hakadha rawa ma'mar wa ghayru wahidin an az-zuhri mithla hadith malik wa rawa abd ar-rahman ibn ishaq an an az-zuhri hadha al-haditha an sa'id ibn al-musayyib ibn al-musayyib an abi hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa riwayatu malik asah باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا باب da ya zo na makaruhi ne an ƙi ladan mai kiran sallah ya dinga karɓar lada ko albashi akan kiran sallarsa ala haddathana hannadun ala haddathana abu zubaidin wa huwa abthar ibn al-qasim an ash'atha an al-hasan an uthman ibn abi al-as قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه yake cewa babin da ya zo na an hana ko karhanta mai kiran sallah ya karɓi lada a kiran sallarsa malamai sun tattauna game da karɓar ladan mai kiran sallah ko albashi wasu malaman suka ce idan ba shi yasa sharaɗin a biya shi ba kawai dai ana bashi ko dai allowance ne ko wani ihsani ne ko kuma dai albashin ko da sunan albashin ne amma shi bai sa sharaɗi ba ko an bashi ko ba a bashi ba zai kiran sallah suka ce babu komai wasu kuma malaman suka ce idan misali gwamnati ce take a cikin a cikin lalita gwamnati sai aka ce dilla da ne ai musu albashi suka ce anan ma babu matsala zai iya karba kawai inda suka ce akwai karhanci ko haramci inda ya sa sharaɗin sai an biya shi inda in aka yi bai ji alat ba to za ku zo ku tarar da masallaci wa gulli katil abuwa an gane za ku san cewa ladan ya tafi yajin aiki to a nan kaga wannan shine abin da ake magana a nan kada ladan ya zamanto yana yin wannan ne kawai makasudin kawai dan a biya shi lada amma ya zama wato ladan ne na kamsu salawat baya komai an hana shi zuwa ko ina sai aka ga to muƙabilin fita ya nemi aiki ya rike iyalinsa muƙabilin wannan bari a yi masa wani dan albashi wanda zai ci gaba da gudanar da rayuwarsa dan a samu lokutan sallan nan guda biyar da asuba ya fito ya kira mutane masallaci da azhar ya zo haka da la'asar haka da magariba ya haka da isha haka to kaga wannan shi ma wata maslaha ce ta sa aka yi masa wani tunda an an tare shi daidai lokacin da zai je ya nemi abin rayuwa kuma kila ga nauyinsa ga na iyalinsa dan kar ya zo an rike shi baya zuwa ko ina a zahar la'asar magarba da isha da asuba sannan kuma iyalansa su ta hamma shi ma ya ta hamma a yi masa zanga-zanga a gida ko kuma kawai da ya ƙara 'yan mintuna ma ku zo ku ta masifa cewa bai kira sallah da wuri ba to kaga wannan idan ya zama to muƙabilin wannan ne yasa aka yi masa wani tsari wanda zai tattara hankalinsa ya dinga kula da lokaci da lokaci ya yi baya shi da nisa zai zo masallaci kira sallah ya sallah to wannan kaga shi ma zai zamanto babu wancan karhance kenan na fata an gane Abu Isa Tirmidhi yake cewa haddathana Hannad yace Hannad ibn Tsari ya zantar da wannan hadisi kala haddathana Abu Zubayd yace Abu Zubayd wa huwa Abthar ibn al-Qasim az-Zubairi al-Kufi wannan malami tika ne an ash'ab al-ash'a wato ash'ab ibn sawar al-kindi al-kufi shi kuma sun ce akwai rauni duk da cewa imamu muslim ya ruwaici hadithin ash'ab ibn sawar al-kindi mutaba'atan amma mutaba'a yayi da ruwayarsa an al-hasan daga al-hasan an uthman ibn abi al-as qala yace inna min akhiri amin akhiri ma ahida ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace karshe karshen wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min hina wato daidai lokacin da manzo Allah ya masa ban kwana da ya sanya shi a matsayin gwamna a ku a ɗa'ifa a ba'if ya shi ya zama gwamna a ba'if to ƙarshe ƙarshen wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa da za su rabu su ban kwana sai ya ce anittakhiz mu'adhdhinan in ka je can ɗa'if masallacin da za ku dinga sallah masallacin gari ka samu ladan wanda zai dinga kiran sallah la ya akudu ala azanihi ajaran wanda shi yana yin ladancinsa ne don ya samu lada gurin Allah ba yana yin ladanci ba ne don a biya shi ladan kiran sallarsa irin wannan ladanin mai ikhlasi mai ɗaukar kiran sallah a matsayin ibada yana yi ne don Allah ya ba shi lada to irin wannan ko da za ku ɗan ba shi wani abu ko a yi masa wani allowance wannan ba shi ba ne hadafin yana yi ne da ya hata sai don ya nemi lada gurin Allah ala abu isa abu isa tirmidhi ce hadithu usman hadithun hasanun rawahu al-khamsa wal amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilm da yawa daga cikin malamai ma abota ilimi sun gina hukunci akan wannan hadithin karihu an ya aquba al-mu'adhdhin sun karhanta ladan mai kiran sallah ya karbi ajran lada alal adhan akan kiran sallah wastahabbu lil mu'adhdhin abinda suka fi so ga ladan mai kiran sallah an ya hatasiba fi adhani wato ya nemi lada wurin Allah a kiran sallarsa sai dai akwai wancan tafsilin da malamai suka yi wanda muka yi a farkon babin to shi ma wannan ana itibarin sa babu ma ja'a ma yaqulu ar-rajul idza azbana al-mu'adhdhin min ad-du'a babun da yazo na abinda mutum zai faɗa idan mai kiran sallah yayi kiran sallah na addu'a qala haddathana qutaybatu qala haddathana al-laythu عن الحكيم ابن عبد الله ابن ابن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبال وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه على أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قريب لا نعرفه إلا من حديث الليث بن سعد عن هكيم بن عبد الله بن كيس أبو عيسى الترمذي yake cewa Qutaybah ibn Sa'id ya zantar da wannan hadisin shi kuma yace haddathana Layth Layth ibn Sa'ad ya zantar da mu daga Hukaym ibn Abdullah ibn Qais shi kuma daga Amir ibn Sa'ad shi kuma daga Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah yace man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin duk wanda yaji mai kiran sallah a daidai lokacin da yaji mai kiran sallah yayi kiran sallah yace wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya qara da rabitu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dina gufira lahu dhanbu manzon Allah yace an gafarta masa zunubansa wannan hadisin muslim ya fitar da shi قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتوى هذا حديث حسن صحيح قريب حديث نيوان إمام مسلم يفتد شيء إمام أبو داود ابن إمام النسائي ابن ماجه جسم فتد وانا حديث لا نعرف إلا من حديث الليث ابن سعد عن حكيم ابن عبد الله بن كيس باب باب منه آخر نعم yau bayan an je ƙarshe tunda ya addu'ar kiran sallah can kaga ya yi muhakaci ya yi koyi da shi a can baya to bayan an gama kuma sai ya yi wannan wa ana ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islam dinan wanda ya wannan gufira lahu bambo na'am eh garib sun yi maganganu ma game da me yasa Abu Isa Tirmidhi yace garibun ne anan tun da hadisi ne wanda ke da cewa istilahat na shi Imam Tirmidhi wani lokaci suna bambanta da tunda kaga abin da aka fi sani da garib shine wanda kake ko dai ya zama shi galibi ma yana kawo garib ne a matsayin da'ifi kuma yana kawo yana daukan garib din da ma'anar yana da wata hanyar hadisi ne wanda yake ba shi da durub da yawa an gane ko kaga shi a wajensa garibi ne ta wannan hanyar ke to amma hadisi ne wanda yake kaga mun kawo wasu masajir din cewa Imam Muslim Abu Dawud Imam Nasa'i Ibn Majah duk sun fitar da shi da kaga cewa la la arifu illa min hadha alwajh kamar yanda yake faɗa kaga shine ta fuskar ya san shi ta wannan fuskar an fahimta ko amin yace babun minhu akhar yace wani babin kuma shi ma na yin addu'a ko abinda mutum zai karanta na addu'a bayan mai kiran sallah ya kiran sallah قال حدثنا محمد بن سهل بن الأس- بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة قال أبو عيسى حديث, جا حديث جابر حديث صحيح حسن غريب من حديث محمد بن المنكدر لا نعلم أحدا رواه غير شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وأبو حمزة اسمه دينار abu isa tirmidhi yake cewa muhammad ibn sahal ibn askar al-baghdadi ya zantar da mu wannan hadisin ibn askar al-baghdadi at-tamimi maulahum wa ibrahim ibn yaqub al-jawzajani yace haddathana ali ibn ibn ayyash wato ali ibn ayyash al-himsi yana cikin manya-manyan shiyukhil bukhari an gane ko حدثنا شعيب يكي حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال هنا يسمع النداء wanda ya ji kiran sallah bayan ya ji kiran sallah ya ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya Allah wato ubangijin wannan addawa kira na kiran sallah da aka yi kira attamma wanda ke kunshe da kalmomi cikakku was-salati qaima da kuma sallah al-qaima ai bi ma'ana ad-da'ima sallah wadda take madawwamiya ati Muhammadan alwasila ya Allah muna roƙonka ka bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwasila alwasila suka ce wani matsayi ne wato a aljanna wani matsayi ne da Allah ta'ala ya alƙawarin zai bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal fadila suka ce shi ma ƙarin daraja ne wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata sannan ka tashe shi a wani matsayi mahmudan abin yabo wanda kai masa alƙawari manzo Allah ya ce duk wanda yayi wannan addu'a bayan mai kiran sallah ya kiran sallah illa halallahu shafa'atu yawmal qiyama ceto na ya shiga cikin ceto na ranar tashin alkiyama قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي أبو عيسى الترمذي كتشوا حديث جابر حديث صحيح حسن غريب kaga shi ma suka ce Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisin cikin sahihin littafin sa bi sanadin Tirmidhi da isnadin Imam Tirmidhi din nan wannan isnadin da Imam Tirmidhi ya kawo shi Imam Bukhari ya kawo a cikin littafin sa min hadisi Muhammad ibn al-Munkadir amma sai ce la na'lamu ahadan rawahu ghayra ghayra Shu'aib ibn Abi Hamza am Muhammad ibn al-Munkadir wa Abu Hamza ismuhu Dinar babu ma ja'a fi anna du'a la yuraddu bayna al-adhan wal iqama baban da zai magana akan addu'a karkai sake da ita addu'a ba a kin karbatta tsakanin kiran sallah da ta da iqama قال حدثنا محمود بن غي... محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد الأمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن وقد رواه أبو إسحاق الهمداني عن بريد ابن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا abu isa tilmidi yake cewa mahmud ibn ghailan ya zantar da mu wannan hadithin shi kuma yake cewa waki ibn jarrah ya zantar da mu da abdurrazzaq da abu ahmad muhammad ibn abdullahi zubairi al-kufi kenan wa abu nu'aym abu nu'aym shine al-fadl ibn dukay al-mala'i shi ma wannan tika ne qalu haddathana suka ce haddathana sufyan sufyan al-thawri an zaid al-ammi daga zaid al'ammi zaidul ammi ibn al-hawari an ce ana kiransa da zaidul ammi sabida mutum ne wanda yake da wata inkiya duk sanda aka tambaye shi wani abu sai ya ce hatta as'ala ammi ku jira har sai na tambayi ammi na to shi sa kawai sai ake kiransa da zaid al-ammi an gane ko an abi iyas muawiya ibn qurra al-muzani al-basri an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a la yuraddu bainal adhani wal iqama addu'a ba a kin karɓarta in dai mutum ya yi ta tsakanin kiran sallah da kafin hata da ya fama. Ala Abu Isa hadithu Anasin hadithun Hassanun, hadithi ne wanda yake Hassan Imam Muhammad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Ibn Khuzaima, Ibn Hibban duk sun fitar da shi. Wa qad rawahu Abu Ishaq As-Sabi'i Al-Hamdani an Buraid ibn Abi Maryam an an Anas an Nabi sallallahu alaihi wa sallama mithla hadha. babu ma ja a kan faradallahu ala ibadihi min salawat babin da zai magana salloli nawa Allah ya farlanta akan bayinsa qala haddathana muhammad ibn yahya an-naysaburi قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به الصلوات خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس خمسين قال وفي الباب عن عبادة بن الصامت وطلحة بن عبيد الله وأبي ذر وأبي قتادة ومالك بن أنس ومالك بن ابن سعسعة وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح abu isa tilmidi yake cewa muhammad ibn yahya ne saburi ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yake cewa abdurrazzaq ya zantar da mu ma'mar ya zantar da su abdurrazzaq daga az-zuhri imam az-zuhri ibn shihab az-zuhri an anas ibn malik radiyallahu anhu qal anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace furidat ala nabi sallallahu alaihi wasallam lailatu usriya bihi salawatu 50 an farlanta salloli guda hamsin ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a daren da aka yi Isra'i da shi, salloli guda hamsin ne, sun manuke sannan aka rage, aka rage, aka yi tararragewa hatta ju'ilan hamsan, har Allah ta'ala ya mai da su guda biyar. Sun manudiya sannan sai aka yi kira, ya Muhammad cikin kiran sai aka ce, ya Muhammad, innahu la yubaddalu laqawlu ladayya ba a musanyan magana a gabana, wa inna laka bi hadhihi al-khams khamsina lallai wannan biyar ɗin da aka dawo ma da ita za a baka ladan hamsin ɗin Allah hamsin ya yi niyya amma saboda rahama da tausayi ya rage amma ladan bai rage ba da aka duk wanda ya sallar yanda ya kamata biyar ɗin ladan hamsin za a bashi qala wa fil babi an ubada ibn samit ruwayar ubada ibn samit imam ahmad da imam an-nasa'i sun fitar da ita wa talha ibn ubaidillah ruwayar sa shi kuma imam al-bukhari da imam muslim wa abi dharr shi ma ruwayar sa imam al-bukhari da imam muslim wa abi qatada lam aqib alai ala, ala riwayati wa malik ibn ibn sa'sa'a shi ma imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da ruwayar sa wa abi sa'id shi ma lam aqib abi sa'id al-khudri ala abu isa hadithu anas hadithun hasanun sahihun imam ahmad da imam an-nasa'i sun fitar da wannan hadisi babu ma ja fi fadl salawat al khams babun da yazo na falalar salloli guda biyar haddathana ali ibn hujr qala khabarana isma'il ibn ja'far an al-ala ibn abd arrahman an abihi an abi hurairah radiyallahu an anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر قال وفي الباب عن جابر وأنس وهنزلة الأسيدي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي كتشوى علي بن هجر يازن تد موشي كميتي إسماعيل بن جعفر يازن تد سودة على العلاء بن عبد الرحمن دقى ماهي فنس دقى أبي هريرة الله كارا مسيدا من زن الله صلى الله عليه وسلم يتشى الصلوات الخمس صلوا لي قد أبي دمكي والجمعة إلى الجمعة da sallar juma'a zuwa wata juma'ar kafaratun lima bainahunna masu kankara zunuban abin da ya faru tsakankanin su ne malam tushal kaba'ir matukar ba a aikata kaba'ira ba in dai mutum iya as-saga'ir to duk sallar da yayi kafin ta gaba sagair ɗinsa an kankare masa su in yayi sallar juma'a yau juma'a to as-sagair ɗin da suka gudana daga wannan juma'a zuwa juma'a mai zuwa an yafe su a wata ruwaya hadda ziyadar kwana uku an fahimta ko amma sharaɗin kada mutum ya zama to yayi ƙarya ko yayi gulma ko yayi hasada kaba'ir gaba ɗaya ya zama bai ba in yayi kaba'ira to wannan kuma bonus din ko bonanza ban da shi a ciki قال وفي الباب عن جابر حديث جابر امام مسلم ya fitar da shi wa Anas hadithin Anas Imam al-Bukhari da Imam Muslim wa Hanzalat al-Usaidi shi kuma riwaya sai Imam Ahmad ya fitar da ita kala Abu Isa hadithu Abi Hurairah radiyallahu anhu hadithun hasanun sahihun Imam Muslim ya rawaito shi muna da lokaci lokaci ya cika za mu tashi babu ma ja fi fadl jama'a abinda muka karanta zama dai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah